إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين غشي الله سبحانه وتعالى ya kaddara wurin a markas ahalus sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna laraba 17 ga wata na safar hijira shekara 1446 wanda ya dace da 21 ga watan 8 2024 yau sha Allah za mu yi darasi na ishirin cikin littafin riyadu salihin a darasi da ya gabata muna cikin hadisin abi sirwa hukumata bin haris na ya ba da labarin cewa wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci sallar na asar bayan sallama da gaugawa ya tashi ya shiga gida ya ketara mutane ya je wani daga cikin gidan iyalan shi ganin wannan gaugawa da ya yi mutane sun mulkita kwarai sun tsorata ba lahiya ba can an jima sai ya hutu da ya hutu ya ga kwarai sun damu da irin sauki da yi gaugawa da yi sai ke ba su labarin dalilin gaugawa da yi ya ce ya tuna wani abu na wani ɓangare wani yanki na zinariya ko azurwa na sadaka wanda ya kamata ya bada yake gudun wannan abin ya biki hankalin shi shi sai ya gaugawa ya zo ya raba mana ya rabu da shi zai samu kubata daga tunanin shi kai doka mai hankali wannan shi ne kan wacan ruwaya na gaugawa a wajen aikata alkhairi kaka yi jinkiri a kan shi wannan shi ne abinda ƙarshen karatunmu na wancan sati insha Allah kayan nan akwai ibrahim ya ce wani iya tambaya mutum zai iya ƙasarin sallah a bulaguran wuni shi magana ƙasar ba ta alaƙa da wuni ko magana kilo kaza kurin bulaguro ake ne za ka iya tafiyar rabin wuni yanzu misali a jirgi ana wuni zuwa saudiya awoyi ne hudu zuwa biyar ko shidda a hanke waye mako to kaga bai kai kuma ɗaya cikin bai kai rabin wuni ba ce ba kasar nan sallah dan tahiya ce a takaice in dai bulagoro ne kun sunan shi bulagoro ba tare ba da lura da tsawon shi ko kaza a sunna nasu karara kan wannan jiya yana ga wani daga sauran iyan wannan tambaya duk da cewa daman an sha mas'alar har yanzu suna da rikici tsakaninsu wajen kasarin sallah ko jami'in sallah ma'aikatan gidan aikin gidan mai yan wa kullum irin wani abin ya zo a sai a samu wuta kan mas'ala mas'ala ta bulawo ko kasarin sallah mun sha bayani a nan sunna annab sallallahu alaihi wasallam bai kayyade ba sai an yi kilo kaza za a yi kasar sallah babu ruwa tabbatatta kan haka illa fahimta ta wasu magabata abinda yake madogara ta malikiya da anan ita ta shahara a nan salatar yadda ya sufahan ya yi kasar sallah a sufahan jafi ta kama ta yi a cikin mil 48 wannan shi ne kudin dalilin cewa kenan sai su ce masu ɗin malikiya ba a yin ƙasarin sallah sai an yi kilo 81 da wani abu don mil abin aka lissayin ko mil guda kilometer guda da metar 600 da wani abu da suke lissayi shi dai ce maka kenan tahiya an ba ta kai ga kilo 81 da wani abu ba a ƙasarin sallah wanda shi dalili ba cewa mana da wani mai ce ne da kenan to idan mun samu ruwaya ya ce a shafana ya ƙasarin sallah nan misali a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tayi misali wani ya tayi maradi ko ya mai ya je mai kasan sallah to kullun da an ce ya je mai kilo dubu kasan sallah an ce ba kasan sallah aka da haka a maradi ko a tawa ka magana kullun labari ne ya je mai kasan sallah misali to ya ga ruwa ta cikin sai musulmi kuma ta yi gidansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi safarin salasa farasa ruwa mai tsawoma har sakin uku kuma ya kasan sallah kuma ruwa ta inganta ka haka to idan ta ce muna tuna an samu rasa uku ma kasar sallah wata ruwa ma mil uku mil uku wata ruwa ya tun haka haka tuna doka ma ƙolio ruwa farsa ke uku da kake da shirin ba farsa ke uku kama ake misali kenan mil shida za mu ce mil shida daga ce dai bai kima kilo ishirin kuma kasar sallah ka kenan shi sa abdullahi bin umar ke cewa lawan kharashtu milan da kasar sallah ya ce inda zan yi bulagurin mil guda mil guda ya ce inda bulagurin mai kasar da sallah haka malamai ke cewa inda alatar za a kira abin bulaguro ne ba ta unguwa ba kuwa ce gona sai ka misali yanzu akwai garuruwa a yanzu a duniya wannan irin su sokiyo irin su washington sai ka yi tafiya ta kilo 200 a cikin gari guda ka kilo 200 na ya ce amma ba mai ce ma sai kasar sallah don tsawon tafiya tunan ba a kira shi bulaguro makaci kilom ɗari biyu zuwa wata unguwa ya ce ba ƙasan sallah ya ce saboda gari ne ba ni sha balagoro amma ce haka idan kai wuta karama in dai an yata balagoro kaga wancan tauci ma balagoro ko amma ba ƙasan sallah saboda ba sunan ta balagoro ba kiran ga anan ba la'akari da tsawon tahiya ana aiki balagoro aka ce zakar zuwa filar aka ce kan wannan suka tsaya dole ka tafi suna na bu malik ko wata nasa da sabir in dai an kira balagoro mutum yana da damar kasar sallah wannan shi ne kenan saurar da ne in birji ne murya ce inda bulaguro ne kasar sallah za ka yi kurin gaskiyar magana annabi kayyade ba don haka ya yi maganar jami'i da suke rigima kan shi jami'i kullum ya maga jami'i rufusa ce ko a bulaguro ko a ruwa ba ka'ida ba ce sai a yi sai a yi an ba da dama a yi a ƙi annabi ya bari biyu wani lokaci da haka ɗan ta kama ku yi wanda ya ce zai yi ba matsala ko ɗaya kan shi wanda ce bai yi mai abin gina iya riga ma rama shi ne kuna magana ba wani magana matsala wani zai ce ai kullum zuwa mu dawo mai za ka ce shi duroba duroba kullum hanyar ki irin su masu kamsa da duskin nan kullum hanyar suke su ma sallar su matuƙa suna bulaguro sallar su kasar ce ba da ni kullum bulaguro yadda a gida kullum kake hudu to shi dan bulaguro haka ce kullum a bulaguro fi biyu zai a zuwa da aka isha sahabbai sun taɓa zama wajen mutu shidda sama da haka a wuri guda wata ana ana bude ana yin musulunci bude su saka saka zuwa indiya sai sun taba wata wata shida bakwai a wuri guda kasan sallar suke sinuwa sama da haka sun yi wani wuri na nashi ta sabko bai wa shigar a zamna sai ta sai lokaci ya zo ta narke a shiga amma ba su wace ba mun kai kwana ashirin ko talatin kullum kasar sallar suke ta haka kenan kwan a sunna in dai abu laburo ake kasar sallah ce jami'in sallah mai balaguriya da dama a jami'in sallah in ya bukata shi ne kwan kirma wani rigima kan masu wata an gani sai a karatun insha Allah yau darasin mana 20 da 20 daidai gun cikin rajin salim insha Allah za mu tashi hadisi na jabir ya ce an jabir radiyallahu anhu qala قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة فألقى تمرات كن في يدي ثم قاتل حتى قتل متفق عليه kakuma ce muna cikin babin na gaugawa wajen aikata alkhairi kai huce ka da sabai suke gaugawa ko alkhairi ba su da huce su ya kawo wannan ruwa ta jabir bin abdullah ya ce wani mutum a yakin uhud ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ra'aita in kutiltu ba a yana ana ya rasu lai wannan yaƙi da ake gaban labari mai za ka ce inda zan mutu a kan wannan yaƙi a yi na mai matsayina ya ce mashi firjanna kana cikin aljanna shi yanzu shi wannan aljanna da aka wadi fa'alƙa tamaratin kulla fiye akwai da biyu a hannun shi da yake ci sai zai tsaya ma ya ci ne da nuna aiki ne yanzu a da yake su kurin ya zubi da su ya shiga cikin mutum fama ya ta fafatawa har aka shishe samun shahada na iya kawai cinye da bina ma'aiki ne aljan da yake kwaɗe magana kenan ta wannan sahabi sai an abi hurairah radiyallahu anhu qala جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تحت الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان متفق عليه إذا وانا رواية أبو هريرة wadda bukari da mutum sun ruwaito abu rage bada labarin cewa wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah ya ma'aikin allah ayyun sadaka a azamu ajara kan so sabai ko aiki na gwari ta sanin wanne ne ya gwabi ya riba ya lada su suke na ma'aikin ma sanin mahi lada su suke ya rasulallah wata sadaka ce ta girman lada ta hilada kasan ni bayan abin sananne shi aikin alkhairi ka'ida ce tashin farko Allah subhanahu wata'ala bai ba ka kasa da ɗaya goma cikin kashi goma ba ba ka kasa da kashi goma a cikin haram wannan shi ne tashin farko gwalgwadon imaninka gwalgwadon ƙoƙarinka gwalgwadon abu da ya sa sai Allah ya limka ma kuma sama da haka zuwa ɗari nan dubu ne shi ne wani abu tsakanin Allah da bawa alƙawari kalla ya ba goma kuma yakan ƙara maka gwalgwadon imanin gwalgwadon niyyarka to zinan sadaka ce a sadaka wacce ne ta girman lada ya tambaya sai ce mishi an ta saddaka wa an ta sahihun shahihun ta hashe da fakara wa ta amadu ghina ya ce ka yi sadaka kana lahiyarka kana da ruwa shahil wanda bai san rabuwa da abu ga kwadai kuma baka san ka rabe kuma kana san abin ga kwadai ga hana ga ruwa kana lahiya kana ruwa baka san rabuwa da abinka ta kashal faqara kana tsoro ka bada ka talauce wata amalu gina kana san kai ma wadata nan menene yake so ya magana kenan ka kai sadaka lokacin da kai ma kana bukatar abin kana lahiyar kaɗau kai ma kana san abin a yi ƙwararri ka ɗauka gaba ɗin wani sadaka ta yi kowace lada lokacin da kai ma kana so kana gudun ka bada ya ƙari ka hudda ka bada ka ji annabi zai yake cewa a afatar sadaka juhudul muqim sadaka ba sai kowace lada ƙoƙarin mai kaɗan kai wani misali za ka bada jika ɗari wannan ya bada jaka guda ko jaka goma ba mai hana kanaranka da farko gwargwadon imaninka amma sai mai jika ya sami katarin samun lada na mai jika ɗari mai gwargwadon misali yanzu an zo ana neman bukata jika biyu gare ko jika uku ita kaɗai ne sai kana da miliyan goma a kwan ko miliyan ɗari a kwan aka zo ya kawar da jika biyar ko goma ka bada kaga kusan ɗaya cikin dubu ne ni kuma biyu ce na raba na bada a nan jika ta hidda ta ka wajen sakamako magana ke gwalgwadon san ka da abin gwalgwadon ƙoƙarin ka ce to ƙoƙarin mai kaɗan ce ta hilada nan kenan ana karantar da mutum lokacin da kake da hali kake da lafiyarka ka ba da ya hilada sai yake cewa wala tumhil hatta idza balagatul hulqum kakka yi sakaki har sai rai ya kai mu kogoro ma'ana kada magana ne sai ka zo mutuwa ka ga dangadan zaka bar duniya kuma zaka fara cewa bi fulani kaza a ba wani miliyan guda a ba wani a hudda a masallaci a bada kaza a yi kaza ka zo ka san barin da zaka yi gadan gadan ka san dan ka rage wa iya maka dama kasu ne wa kana san kana nan barin ta yace kaga anan yace wa kad kana fulani dan ma baka ce wa wani ne wani ne tunan duke ta ban ta koma ta suwa ne dole ne ka bada ba da kada ba dan ba dan ne ba da ka bada da kake ba yace gace a bawar yace tunan ka ta suwa nan ka san ta koma ta suwa nan duke to a wannan halin kenan ba ka da lada kamar yanda ka bada a cikin zaman lafiya nan me ake nan muna cikin baban gaugawa ka samu ƙofar alkhairi ka kai saka cikanta Allah baka dama ka yi ƙoƙarin yi tun kana da lafiya ka lafiya ka ɗau kuma balle a wannan zamanin da mutanen zamani da dukiya ta gaban mutane ɗanka na cikinka na kusanka zai baki cikin fito dukiya ma alheri tun ta kai bashi ma bashi bashi wasu na bakin cikin su biya maka wata kakar gefe gado alhali duke sun ci duke mutane dole da aka biyan gado duke ya mutane ko ci ko ci duke har da bala ko har da wannan ko ci yau yau cin wannan wata ke mun bayan irin wannan cewa mijinsa ya mutu mata ne guda biyu gare shi kowace gidanta daban katanga tsakanin a ɗan tsakanin ya ware wani wuri iya so zai masallaci har an yi gidan liman amma bai gina ba yi wakilin take magana yanzu an yi gidan neman allah ya cikawa ba a gina masallaci ba amma ni shi kenan ya yi alama zai yi shi ne suka ba da ɗaya zuwa shawara tun da ya ce zai yi wannan kenan a bari ƙasa cikin gado a biyan masallacin shi ɗaya ta ce a la wallahi ta ce kurin da zama za ta kowa ta ce wallahi gidan neman ita mai da kowa yau yau tun da yau tun take wanda jan take tambaya ta wallahi wallahi yau tun da take mun tambaya ta sai ta yarwa tun da sharance bai riga ya bude ba ibada ba shikenan gado ne haka in sun sun kun so ne magada za su sun bari ma ba su yadda ba shikenan ta zama gado kaga wannan gado rashin tausayi ne dan abin da ya ne a da ya ne a tun da bai baccan shi zan yi kwarko wallahi wani abin ya da yawa misalai da yawa kan haka da yawa kan haka da yawa wannan kun kusa shi da wajen misalai da yawa ba sai an kawo masu da gudun misalai da yawa kan haka ta haka nan mutum ya ta kan shi gudun sun da lahiyar kalau kana da dama ka yi to ka yi annabi ce shi ne saboda ta kowace lada Allah ta muke sai hadisi na gaba an anas radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال من يأخذ مني هذا فبسطوا أيديهم كل إنسان منه يقول أنا أنا قال فمن يأخذه بحقه فأحجم القوم فقال أبو دجانة رضي الله عنه أنا آخذه بحقه فطلق به هام المشركين wannan abin da yake wannan ruwaya anas bin malik ke ba da labarin cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya rike takobi a ranar ƙudu ya daga ta haka kishe manya a huzumin ne bi haza waye zai amshi wannan takobi daga hannuna ma'ana ya shiga fagen fama fabasatu aidihum kullu insanin minhum yaqulu ana ana sai kowa ya meka hannu ni za a ba ni zan doka ni zan doka sai ya ce bayan kowa ya meka hannu sai yake ce musu faman ya akhudhu bi haqqi waye zai amshi wannan takobi da haƙƙi haƙƙi ya ba shi haƙƙi cikakke haƙƙi shi jin haka gudun ka aje ka rage ka sha matsala فأحجم القوم sai mutane suka ja birki kowa hetogi a yau ka ce ka su cika abin da ka cika yi jin haka yi suka jara ba shi hajji mana suka tawakafu suka tsaya kowa ja birki ke nan zu ba mu a bani a bani a bani ɗan a bani suka kaɗan sai suka jara baya a nan ne faƙala abu dujana radiyallahu anhu ana a tuzubu bi haƙƙi ni za a canta takobin da haƙƙi shi shi yarda kina ba da kai zai ɗauka kuma zai cika haƙƙi bai tsoron ya rage kuma tabbas labarin da aka bada ya yi abin abin hudu shi ne ce fafalaka bihi hamal mushriki ya cire kawunan mushrikai da shi ya ɗana ƙwarai ya musulma ya yi ƙwarai wannan ya kawo ƙasa isma abu dujana shi ne simaka bin harsha sunan shi ne da ya ce aha jamala ƙaunu mana tawakafu shi ne kamar sun ja birki da ce falaka bi a shakka hamlin mushrikin mana kawun ya cira ya cira kawunan mana mushrikai wannan bayanin ne kuma wannan shi ne mana na neman ka bar ka kowa ta buɗe ka mana ka tare maka sai an zubair bin adi قال أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقي من الحجاج فقال استبيروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم رواه البخاري abinda zubair bin adi ke bada labari mun zo wajen anas bin malik radiyallahu anhu fashakauna ilayhi ma nalqi min al-hajjat muka zo muka mai jajan irin abin da muke gamuwa da shi a wajen hajjaj an san dai bala'in hajjaj wanda mulki bin bin marwan bin mulki bin marwan shine asalin maganar gwamnan shugaba a wancan zamanin aminu mummini wanda shi ya ɗauke shi ya aiki da shi lalle zamanin an samu 'yan tawaye maɓarnata iri-iri wanda dai balle irin su ƙasar kufa an samu dai ƙwarai to hajjaj mutum ne maɓarnace mayaƙi da muka ibn marwan ya ɗauki hajjaj a zaman kwamanda ɗin yaƙin shi wanda shi yake turawa da an san dai ɓarnar da ya kashe hadda cikin sahabbai ya kashe tabi'ai musa ibn jubair hanta tab laban umar shi mai illa ya yi barna kwarai ya yi barna kuma ya aiki ga addini shi ne imamu zahabi cikin dittan shasiyar alamun nubala yake kawo abin da hajjaji ya kawo ya aiki amma ƙarshe ya ambato alfasha saffar ya yi mai siffa mugu siffa ta rayuwa ta shaida la'anta Allah wajen aikin da yi ce ɓannar da yi ta limka ta huta alkhairu shi ya yi zuwa jini kwarai dubunnai mutane dubunnai ba dubu dubunnai kuma mutane ki da banza kurin kashe yake shi bai ji has kurin ɓanna maɓannaci ne gaskiyar magana me ya ga cikin aikin alkhairi dai ka sa wata lokacin fitina ana yaƙi tsakanin al'umma kuma ana yi tsakanin kawai duk ana yi kuma na yaje yaƙi mamayaki na iya ya je cikin buɗe kasashen rasha wani gari an je an tura mayaƙa an yi an yi gari na kasa shigowa suka aiko ma halifa aka aiko akira hajjaj suka aiko mai gashi shi ne babban kwamanda na halifa ɗautin ya ce ku aiko mun filankin garin ku mun filankin garin ku aiko mun iya iya sham iya kuma shi zamu ce ya ce aiko mun filankin garin su kewa da zanen filankin garin gari na kasu shigowa aka mai filan an ji ba na filan aka mai filankin garin suka aiko mishi daga nan inda yake ya ba su shiga garin kuma aka shiga kware gwani ne wajen yaki kuma ƙwar'ani asali kafin shi ƙwar'ani ana ajiye kun da hafiz kurin har da kace amma akwai rubutu amma babu ɗiya babu wasani kurin gashin dai a jere a rubuta a rubuta harufan wani sai wanda ya sani ko ya ji a wajen wani zai iya bi marnon namu inna allaha ishtara min almu'minina anfusahum wa amwatana tada fataha da gamma babu kasan nan ya ce ko ta ce a'a duk babu babu ya babu ta babu magana nan nu ala ce nun ce ta ce ya ce ya ruku ta ko ya dan sai ga nuna kan kada ta talibin sauna ta ya da muna a gaba abin ya da ya dauka ta ya dauka ya ko ya dauka nun kun dan dukan zai gurin ya gaba sin ma aka sin babu diyan shin ne ko sin ne shin na ko ya diyan zai dukan ya wajen sin babu alama iya wai shin sin ne iya wasin ne ya kasance dama amma akan kasan nan shi ne kukusin haka aka yi ba ya tsiya babu wasu dama shi makarancin ƙurani ne kuma gangata gangaren ko mahimmanci bayan shi ya fara zawa a maganin a dubu aka mai yanzu a karanta inda kenan tun da rushe na addinin kowa shiga ire-iren da duka shi a shiga na abuwa kenan wannan abun mahar da rasa rage shi ba da dama aka yi iya inda za a gano a yi wasali nan fata ce nan kasara ce nan damma ce na waye wannan aikin hajjari kaga yaki ko ma suka ce bannan shi ta nufi aikin shi Allah wani suka bi addu'a ta mummuna addu'a na misali bugu ne to banza ne ci kware duk aikin da wannan ce ya rushe to nace sahabbai sahabi a ciki tabi'i ai wanda ai mai mutanen kware ne wani Allah ne sai ibn jubair shi kace kisa ko nulaminci kun bai ji har hajjaji ba to a nan lokaci na takaice ne ya ce mun zo muna wa anas bin malik jajen fashkauna ilai malarki mai hajja muna mai jajen abinda muka samu na cutarwa daga hajjaji na abinda yake to an kasu da bin malik ya rayu da yawa ya kai wajen shekara gari ya kai shekara ɗari don bayan hijira mata bayan hijira ma ya kai shekara 90 ga shi kan hijira ma kaga annabi da hijira ma iyana iya ɗan shekara goma na hijira ban ce ya rasu ya kawo shekara tis'in ba hijira haka kenan an ba shi ɗari da baya ɗari da goma shi aka ce tsoha da ya tsoha wannan wannan hurgidan harura wannan kin gira dare idan an zo ana neman ganin wata sai aka zo ana haka shi tsohon yawon shi ɗaya ba aka zo wai kace ga watan ga watan to duk wani masu gidan ka da aka ce kurin aka ce kurin ya kace ga wata ga wata sai cikin almajiran ata abin raba ata abin abin raba ata cikin almajiran shi a cikin masu hezo diba ya tsaye ta girai haka ta tsokana ganin shi zuciya babu shi cikin abin gira ce ta san kwaike gira ce ba wata bane to ya tsuwa kenan sai suka zo suke neman mizansi sun magabata sun san mai fitar so suke kenan ya ba da umarni ko bore ku iya kurin a yi tawaye sun baɓa ya cutar da jama'a ku ce ba ku zama kwanan ya san me ya ake ne sai ke ce musu isabiru ku yi haƙuri kurin wannan kalma usaimin hamadu da ƙashin wani hadisi ya kawo ya ce fa'intar magabata kan masaloli na rayuwa ƙwarai duwanda ya bata ya ce matsala wannan kowa ya san hajjaji ya san babu shakka amma kuma fitina ta fito na fito ga hukuma kuma ballata ta yi kowa kowa ya san fitina ta fito kai talaka ka fito mai makami ka san bala'i na magana makama zai ba ko kai naka wannan daula ce kai ka fito naka bin daga biyu ka ce zaka tankare ta ka sa ko balla ganin haka shi usaimi ke cewa mutane wani ya isko kawo asarkin wani ya isko abdulmuki bin marwan shi mai gidan na hajjaj cewa wai me yasa yanzu zamaninku ya saba da na abubakar da umar yadda duniya take zamanin duk mutane kaza kaza kaza ana rumuwa rana ya tara duk manyan mutane ce ya san gamuwa da manyan mutane masu baƙi ce jama'a kuna so muku irin na abubakar da umar to kuma ku yi halin abokan umar da abubakar ku yi halin su yamma kudin halin su ku ne kuka lalace kuma kiran ma don aka yanke magana ke kuma kiran ba mutane biji wani ba ya ce inda mu yi muka halin su za a yi ku yi halin mutane kuma ku halin abubakar da mutanen shi haka sai na ali wasu cikin kawai sun suka sai na ali me yasa kai mutane suke maka bore abinda suke maka suka basu wa abubakar umar ba ya ce abokan abubakar da umar ni ne da yan uwana mu ne sahabban abubakar da umar ko kuma ni kuma irin ku ne abokan tiyata irin ku ne mutanen banza ke kenan ta ba ɗaya bace ba a takaice dai wani usulun ya kawo zamani yanda mutane a guji mafitina manya suna in wani maganin lokacin su usaimi ta albani suna da rai irin abin da muke ciki a yau wallahi bai wakana ba amma sun sha irin wannan kaddaki ku yi hatsara lokacin an samu sahawa islamiyya a wancan zamani matasa sun taso wajen abin rungum addini kwarai ba kamar na baya ba kan su ba to wannan zamanin zamanin wancan zamanin su ne ake yi irin su usaimi din su dubbar din albani su suke faɗi a wajen malamai wajen almajiran sun yi sun yi ku yi hattara da hoto na hoto ba ta alkhairi ku yi haƙuri inda magabata suka yi kira a yi haƙuri ku ji mure ka ku hoto na hoto da hukuma ko da azalmi ne ga ruwayo sanannu a kan ta za ka hijabi ya kashe ya amshe ya kashe ta hannu ba magana wani zafi balan tabiya ita ba magana yawan su ma tabi'ai kashewa yake amma ce a ku yi haƙuri kamar zalunci ma ya ce to amma matsalar sai mun ke cewa mutane a yau mutane duniya ta sa gaba da neman rayuwa ta jin daɗi ta morewa wani kurin rayuwa ta sha musu kai ba kurin ba ya ce hatta mamaki hatta matasa masu ilimin wani zai karatu mutu shi kuma abin da karatun ma da yi ya yi da san babban diploma san babban mukami dan ba mu Allah da mun ce da karatun ma ba magana aikin Allah ko dan Allah a'a duniya ce yake so gyara ya samu kuɗi ya samu mukami to da mace irin wannan zai samu ya za samu alkhairi cikin irin wannan ya ce shi sa abin ya ce lalace ya ce kurin mutane sai jin daɗi na duniya musu yawa duk fitina kaɗan kaɗan ya ka samu ɗan ƙasa wajen jin daɗi ya samu ya tada hayaniya ce ji ba zuka karanci rayuwa magabata annan ba iya dare sanar da sahabbai yadda ake matsalar abinci a zo a kumbi uku annabi yana dare zai kuwa kwana nawa ba abinci a gidan shi sai da binu haka shi ce ba za a kwallo ba abinci wata mala abin sanan ne kan shi wannan annabi wata ran dare ya dare yunwa ta yunwa ya hoto neman gidan abokan ya hoto ya ga abubakar can ya ga umar su gamu kaiwa kaiwa illa yunwa ce na za'a yunwa aka ce a je gidan wani cikin sahabbai in asa suka sai gidan aka ce matar ta ce ya ta yi neman ruwa mai dan daɗi haka a samu a sha sun ka tsaya iya na gashi yazo da yanzu musu marhaban marhaban marhaban ya samu manya baka yaka bice ko ba ya je ya kamo dabba ya yanka aka gyara ya je ka dabino ya kawo ruwan da man kawo ruwan dadi aka aka gashi aka ci nama aka sha ruwa aka ci dabino maza da kace musu kun mutu mun mutu da yunwa kashi za mu koma gida cikin mu a cike yace da tusalun min zalim da tusalun min zalim da kawo ayi gobe kiyama an mutambaya kan yawan nima Allah ba wuta ya mutambaya kan su ma suke annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai za ba su mission zuwa yaki ba wai zuwa gida ba ku ta yi mission kuna labarin kissa ta ɗaya cikin sahabbai wanda ya huta da sahabbai wajen su wajen 300 babu abu da mujara abu da abu da mujara abu da da mutum 300 ya huta mission sai falbaha da babu guda kurin ɗan cikurwa guda ta dabinu ba abinci suka ce don wahala don ka samu tsada a wuni dabinu guda za a baka dabinu za a baka ta ɗan lasa da biyu ka haɗe dabinu guda a wuni kuma sun ce za'a kai yanzu aka ce ba a biya ma an kai da karan wadda sun haɗu zanga-zanga haba kai yanzu ka haɗu shi shiga ƙasa ya dama ce ba ba sadar balle na soji ya ce ba kuma soji ba ba tara ma an wani ne ya ba zai an ba ka ba an gaba da duba ina ga sai da to ga haka haka suke komandodi na hakika komandodi ne na hakika mai alƙali na hakika ba aiki ba da duniya ba kal duna rayuwar ba ta ce musu komai ba ba su matsala ko da ba problem ko da yanzu ba kai alƙalin rayuwa ba ka goma yanzu ka ci ka shahar da wasu a kwanta maka yanzu ya jaji ya fita ko yi shi matsala ko da ya ci cika shi a ciki amma ka ya jaji ya ce ba ɗaya wannan rayuwar ai wanda su ne allah tarike su su shima allah sun suna tafiya bakin biyar abin mamale ne da suka isko wani katon dabba ana kai an ba katon dabba ya ce to suka tsaya su da yuguti ba abinci dama ce muka tsaya muka shiga ita dama an yi tambaya aka shiga sara ya ce a nan heje muka yi wata guda ga nama mu ci nama mu gasa mu soya ya ce muka ƙare wata guda ya ce muka yi kiɗe muka yi ƙiba ya ce da za mu ta yi ya ce da muka ɗauko ƙashin dabbar in ka ajiye guda ƙashin haƙin guda ce ka ajiye da raƙuni ka aka wuce da raƙuni ka aka wuce ƙashi guda na haƙari da raƙuni ka aka wuce ya ce ko kuwa idan ta mutum ko shi da zama abu idan dabbar ya ce wannan kurin allah ya ba ku arziki mutum shakwara in wani almuhim kenan magabata sun rayu cikin kumtu rayuwa amma da yake allah ne a ransu addini ne a ransu bai ce musu kuma bai kawo musu cikin rayuwa haka suka ma addinin Allah aiki suka wanda addini a duniya gaba daya dan ba duniya ba ce ba a musu sai usai mina kawo nan abu cewa duniya ce za ta matsala ta an da a rikice kwan dan duniya aka saka ba to nan dai an nuna malam haka yace musu isbiru ku yi hakuri fa innahu la ya'ti zaman illa wallazi ba'dahu shawmun hatta talqa rabbahu yan wa hajjaj shi ne farko a musulunci shi wani zuwa ka'aba abdullahi bin zubair ya tsinsu biyayya ya kawo hari garin maka suka zagaye maka suka yi kawo maka majawajawa ta wuta ruwan wuta ya kone maka ya kone da har ka'aba kan sai da fata da mangananta sa jaji neman kashe abdullahi bin zubair kashe kuma suka kashe shi suka kashe abdullahi bin zubair suka tsire kai shi kai wannan wata bace ban bace ba kuma ba kama duk da haka an zubin malik yace ku yi hakuri kaga duk wannan shi ce ku yi hakuri yace ba ji a tawaye a yabo ne a ce ku yi hakuri dama annabi ya ce la ya'ti zaman illa wallazi ba'dahu shiran duk zaman da zo bayan shi sai wanda yake ba wanda yake bayan shi sai wanda shari kullun kenan da mun fitina ne akan da karanta da kullun fitina karuwa ويهربون كل يوم يحتاج هكذا يأخذ جموال شيء حتى تلقوا ربكم حقوا جموالكم بالنجم سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ما قال أنا إذا قمت ناجد لك أنه صلى الله عليه وسلم رواه البخاري سي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا مسليا أو غنى متغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فساعة أدهى وأمر رواه الترمذي wannan hadisi abin da yake cikin shi badiru bil amal ana ku yi gaugawa da yin aiki na gari ku rigaye abu guda bakwai kayan su zo su same ku ku yi gaugawar aiki na gari ya ce shin halittar ta ziru na illa fakarar musiyan kuna jiran wani abu wanda zai kama ku cikas kamar talauci wanda zai manta da kai da matsayin abin da ke gabanka ana gama kuma talauci kan talauci din yaba kana ta cikin kama sai da me za ka yi talauci wani ya ɗauki hankalinka audunan mutsugiyar ko kuna jiran ko in ma wadata wa za ta zo wadata ta maka yawa kula da dukiya ma ishe ka ya hana ka ake alheri a umarar da musa ko ka hanyar wata rashin lahiya za ta ɓata gangan jikinka a haramar musulina ko kuma da zai kai gaya wajen rauni da baka iya komai ya gama da kai a wani wata musulina ko kuna ko jiran mutuwa ta fuja'a kana tsakanin da kama fuja'a ta kirkin gaba daya ko kuna jiran dajjal wanda shi ne mahi sharrin abin da ake jira wanda ba a gani ba wanda zai zo ko kusa tashin kiyama ita kuma ta zama girman bala'i to wannan duk da wannan hadisi yana da wani kware ma an ta da ifi jiddan ba shi da kware madogara kyakkyawa illa dai kira ne akan kahin talauci ko na ko wadata ta hana ka ake alheri ko tsufa ko abu kai kokarin ake alheri amma ruwaye tana da wani gaskiyar ta kwarai mata da ifi jiddan ne man kwarai sai a hadisi na gaba wa anhu shi anas din kenan yace abu abu hurairah abu hurairah shi na karshe yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yawm khaybar annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar yakin khaybar yace لأوتين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه قال عمر رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ فتساورت لها رجاء أن أدعى لها فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك فسار فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ فصرخ يا رسول الله ألا ماذا أقاتل الناس قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا فعلوا ذلك فإذا فعلوا فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله رواه مسلم abin da yake wannan ruwaya cewa inda abu hura ke bada labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan magana a yakin haiba yakin haibar ya wakana a shekara ta bakwai da hijira haibar gari ne na yahudawa kuma manoman dabino kwarai a kuka haka da arziki noma tana za mu ce arewa maso yamma ta madina kusan da ta cikin lokacin hita masu misali to annabi ya yi tunkari wannan gari na yahudawa bayan wannan su banu nadir banu kayyuka da wani an kare sun tattara a can kun suna da mun sharri da bakari yare yanzu ya yi niyyar kai hari can to gari ne gano ganuwa ce ba wuri guda ba ne sai aka ɗan jima ana yi ranar dai sai ke cewa sahabbai lawut yana hajji rata rajulan yuhibbullaha wa rasula yaftahu Allah ala yadayhi Allah kai mu gobe da su wata wata gadar gobe Allah kai mu gobe ya ce zan ba da wannan tuta drapo tuta drapo kenan na musulunci zan ba da wannan tuta ga wani mutum wanda iya san Allah da manzan shi wani mutumin Allah zai buɗin haibar a hannun shi a jagoranci shi shi ne kwamanta kin buɗe haibar annabi ce bai kama sunan kowa ba kunta rajulan wani cikin mutane wannan abin nan da ya taƙaita ruwayar annabi da ya ƙara shi gida ya zai shiga ya zamana ba ƙalibi ce kuwa ƙala ba abu da ya ce aka kwana ana maganganu suwa ya ba wa za a ba ana kowa ana maganganu dai wa ko ya fata wa za a ba wannan tuta sai annabi da ya hutu shi ne annabi da ya umar yake ci shi na kala umar abu rage ba labari abinda umar yake ana magana umar radda la'anu yake cewa ma a habautul imarat illa yau ma'idin abu na umar yake cewa bin taba sha'awar bin taba san shugabanci umar nan ba tun da kyara wata bin taba shan jagoban shugaba ba amma a ran nan ya so wannan shugabanci baka ga magana shaidar yuhibbu Allah wa rasulahu shaida ce iya san Allah da manzon shi shirya ta babba shi sa ki san wannan shugabancin kuma za a samu buri na haibar a halin shi shi sa umar ce bin taɓa san jagoranci ba sai a wannan rana ya ce fatasawartu laha raja an ud'a laha annabi da ya hutu tana ta kada abin yanzu ya ka taru kowa sun ki shi ne ya annabi ta wani mutum guda ba yanzu annabi ya zo ta hai kowa sun ki shi ne umar ce yayi fatasawartu laha ina ki daddage yake daddage da cikin mutane Allah da yazo cikin mutane da hoto yake daddage shi da ga shi yace ina ki daddage eh da ga shi ta ga yace fa tasawartu laha nake daddage dan wannan matsayi raja an buda alaha ina hadar akiraye ne ci umar yaka yace kurin fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ali bin abi talib annabi sai ta yi na ali ba shi akira ala akirawo to da kira ali an ce bai na an ce iya ciwon ido bai lahiya iya ciwon ido annabi ce aje a zo da shi aka je aka alibe garke ina yari yari bai aka je aka zo da ali iya ciwon ido wannan in wani ya tabbata ma abu da ya shahara ka hanyar wa'azi ta yi kissa ta tabuka ta cewa ali iya madina annabi ya bar shi a madina da annabi da ya zo yake neman ina ali kissa wannan ce ake ɗauka a can kuma wani batar tushe wanda wai da ya turo aka ce ali iya madina kuma madina ta yi nisa daga tabuka kilomita ɗari bakwai annabi ya aiki iska ki je ya gaya ma alikin zuwa da zata daga ko wanda dai a takaice ali ya hutu wanda ake cewa ya hutu ya damara in ya damara ya ta cire ya yi zai ya hushi in ya damara damara ya ta cire in ya ɗarmi in ya damara a dokin haka ce shi in ɗarmi dokin ya abai kasa dokin ya cire ai damara ta shi mace da take eh cire take haka dokin na wajen wata tsohuwa ta ce abinda za a yanzu kuna so a mai damara wani na san zai sai ta cuta za ka ta yaƙi kuma ga bashi a kanta bashi shi ke ta ce kuma damara aka mai damara to ka zama maganar doki doki ya cire doki kudin doki bai ya yi doki ya cire ƙarin doki ya cire dokin kudin don ƙari shi ke nan wai duk kisa ce banza ba kiki ba ce kisa banza ce amma ta shahara ta shahara aka kuma na raka ta jamu wai sai hudu duk ya ce da dokin ya fito da sirtin shi ka kama hanya sai aka akwai mai dokin dokin kumfin kun shi ne dokin kumfin kun shi ne takaice ne aka yi da ya je da buka ya ce ya ce ya rasulullah a yau na ɗauki alkawali ga allah sai jini ya kama gaban doki na zuwa muka ɗaya na wajini ya cika ƙasa haifi gaban dokin shi ƙasa ma zaɗe ne ya tafi ya ce idan jini bai kama gaban doki na ba to ni kuma zan gama sabon sai an zaɓi ne zaman zama wani zaman sabon ba mutum da ya alƙawari shi jini ka ke nan ɗan baƙi da ba jini mintin ka kawure idan ba jini kawure ba cika ƙasa ba to zai gama sabon kan wani ƙasa abin an hudu masu cin ne wai shi na aka ce in yi haka ya bigi dubu in yi haka ya bigi dubu kan ta kan ya kwanan dubu duka yaƙin annabi ba yaƙin annabi ba ta shafi mutum ɗari nawa annabi yaƙin annabi ɗaya ɗan ruwa ya saba'in da manin yaƙin annabi ba ta kashe mutum dubu yaƙin annabi ya kashe dubu gudunmowa ce ce dubu ɗari gudun kuɗa da iya tafi ne a kuran to lokacin babu ya babu wa ya ka kai sai ya sa mutane a cikin sarki a wurin mazamni da dole shi ne abin da ya wakana wannan shi ne annabi ya nemi sai na ali aina ali ina ali aka ce bai lafiya aka je aka zo da shi annabi kai tsaye mai addu'a kai tsaye warke kai tsaye warke kun kai tsaye warke kun ka ci wani shikenan shi ne annan baya warke yanzu a ya sami ido sai annabi ya bashi tuta ya ce imshi wala tattafi hatta ya fita hula afirka kolin gurki wannan kama na kun ka tahi ba kai ba tsayawa sai allah ya baka buɗi kurin ka tahi kiran shi ne kiran jagora kwamanda kin yaƙi to ya amshi tuta ya rike fasara aliyu shai'an ali ya yi kilkafa ya ɗin taki su mu waƙaf sai ya tsaya ya kama hanya ya umarni ya kama hanya amma ya ja burki wani mai tafi amma ba waiwa ne tsaya burki ne ja ya daga murya ya rasulallah alama da wakatun nas ya nemi umarni wani ya rasulallah a kan me zan yaƙi mutanen a kan me zan yaƙe su يجي قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كيا كيسو حتى سن شيدا دباب أبن بوتا دا غسكيا سي الله سن شيدا محمد منظور من الله صلى الله عليه وسلم wannan iya tabbatar da muhimmancin komi duk abin da zana da'awa kalmar tauhidi sai shi kuma halitta yaƙa su halitta fafatawa da su ba tsaye da yaƙi da su sai a kan wannan shari'i sun shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah sun shaida kun Muhammad manzo ne na Allah ce fa'iza fa'alu in suka yi wannan فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها فسرهم على الله إن سكي هكا تو سنكاري jininsu da dukiyarsu sai da haƙƙin wannan kalma na wa menene a nan ba a kai maganar sallah ba ko zaka yanzu ne farkon tushen imani da Allah dan wa idan aka yi imani da Allah aka yi da manzo Allah ai komai yazo kuma dole kenan ga ka yarda da sallah da aka ce kai ka yarda zakka duk abun da ka bai bani amma shi ko yarda da Allah da manzon in aka samu wani jigo to kenan komai ya shi shi za ga ana an zaka wani kalmar kurin su shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah su shaida Muhammadu manzo ne na Allah kuma da hikimar Allah a hannun sayyidina Ali aka samu wannan budi Allah ya ba musulmi nasara suka fatattake su aka bude garin aka ci ganima shine abin da har manzo Allah ya bari bayan ya zama kenan ɗan rabo da aka yi na haifar annaba cikin abin da ya samu kashi mai yawa na rabo da aka yi na dabinai na haifar wanda anan aka yi abin tsarin mu'amala ta yau da kullum ta rayuwa tsakanin musulmi da kawure da na ake mu'amala annabi ya karantar da al'umma yadda ake mu'amala tsakanin musulmi da kawure duk da an ci garin ko musu ya koma na musulmi amma aka aljeje na yanzu ku kuna gari annabi ya bar su ya bar su a garin su an ci gari da an kare ƙasashen daular islamiyya amma duk abin da yake na gonakai da aka hamsa za a raba wa musulmi ku ma'aikata ne za ku yi aiki a raba da ku da mai gonar haka aka raba sai iya aiki wannan gona ta wuce kai ma'aikaci ne an an zo sai a raba kai ladanka na aiki ne kuma ta wuce haka aka yi da dukiya ko ganima ta dabi na haiba a takaice dai nan maganar cewa mutum ya hatar gurin aikin alkhairi na kanarwa da lenin umar bin khattab da yake magana bai taba marmarin ba jagoranci haika wannan ɗaɗɗage don samu abin don samu wannan jagoranci da aka ce mai san allah da manzan shi ya shiga wannan layi da samun buɗin haibar a hannun shi shi ne karuwa ya fallawa da shi kenan sai nan yake ma tasawartu ya sama na wasabtu mutattali an wajen ma tafsirin tasawartu ma ne tasawartu ma na kuma ta kada jibin dan dage shine kun shi ne tasawartu sai babu da mujahada babu nan na magana ne mujahada yin kokari dagewa akan aikin Allah ko akan hanyar Allah na ce da ce mujahada iya ta kowane bangare mutum ya daure ya kokari duk abin da sha'aikin Allah ne karka ya sako-sako ya karka ya sako-sako ya ce ƙalar lahu ta'ala wallazi na jahadu fina da na hadiyar na musubalana wa inna Allah lama al-musulmi ya ka aya farko akan wannan babu dama haka yake can baya zai bude duka babu da yake da ayoyi na alkur'ani da farko ta kwan ya kawo hadisai a bayan ayoyi hadisan da yake da su akan wannan masala nan Allah mai girma da buwaya yana cewa wanda suka yi kokari da zai sharu fina ke don suka yi kokari cikin laman addinin cikin biyar da Allah alƙawalin Allah ne in dai kaya fama kaya aiki kan addinin Allah ya ce lana hadiyan nan su balal matuƙa kana bin Allah kai kuma Allah ya ƙarshi da kai Allah ce za mu shiryar da su da hanyoyinmu kai Allah ya maka muwafaqa da ayyuka na alkhairi magana kenan in dai ka da gaske wa inna la la ma'a musulmi kuma dama lalle Allah iya tare da masu kyautatawa a cinan tarayya ta maganar taimako da ba da agaji da duk mutumin kyautawa Allah na tare da shi wa qala ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bauta ta ma ubangijinka har yaqini shine mutuwa na magana kenan babu lokaci na zaman banza a lokacin da aya zo mun kare mun yi kokari mun kare a ka yi kokarin bautar ubangiji har mutuwa ta same ka kan shi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa inna man a'malu bil khawati aiki ana ɗaukar duk aikin da kai da ni ka cika ba da mu aka fara ba da ni kaza ne da a ana ƙarshen aikinka wata wata magana yana cewa yi ba su kula bin adam alama mata alayin dan ana tada dukkan ɗan adam akan abin da ya mutu akan shi kenan ƙarshe sake fatar cikawa da imani sakamakonka matsayinka a wajen Allah gobe kiyama a da me ka cika shine babban abu ita kenan ka yi tabautar ubangijinka hatta ya atiya ka leƙi har ya ƙi yin zo maka alƙashin wannan cewa 'yan ɗariƙu na sufaye suke ɗauko wannan ayat na tozu mugu fasara kenan daga nan da suke kawo mutum akwai lokacin da zai kai wata martaba ba ya bauta ma Allah ba wanda ya ƙirin ta wai ƙirin tsananin imani su ɗauke tafsirin ya ƙirin da magana alamu يقين لك معنى الموت أما أنا لك ما فلان مثلا جاءه اليقين ما اليقين معنى لك كده مكان سنة مكان متوى sai kina ba mutuwa ba yace kenan akwai alqur'ani akwai aya mai bayani kamar da haka ke wata martaba sai shi akwai hadarin bid'a hadarin tafsirin qur'ani ko sunna da ra'ayi da ya saba salafu salih kaga wannan yaqini ne ba a lokacin larabci sai da ke yaqini wannan yaqini ne amma magabata gaba ɗaya ba wani wannan sana na cikin magabata da kalmar tana ɗaukar jiki tana ɗaukar mutuwa tana ɗaukar cike to amma a nan a wanne ne babu ɗaya cikin magabata da ya fasara wani aya akan za ka bauta ma Allah hawan lokaci da ka sami yaƙini ne ka fasa ko kai ba ya kai ba wannan mugun fasara ta ɓata ce kuma ta ce ke nisa kashi wani ce arsuna jama'a su ma ɗan ɗari kuta su yi sa su yi arsuna da ta bo suna ko haka suke ta ta bo suna su ma suke ta amma kitabu sunna akan fa'inta ta khalaf yan baya ba ma qur'ani da sunna fa'inta ta baya kafa inda ka saba wa magaba shi asalin muhimmancin ita salafiya ai suna jama'a tafsirin ka biye ga ayoyi ko hadisi ya dace da yadda magabata suka fasara suka bi shi duk da kalmar luga tana ɗaukar kaza tana kaza ita ɗaukar maloni qur'ani ya ɗaukar maloni da yawa kalmar talarci ce amma anan me ayat take nufi wata fa'inta fasara suka maka dole ka tsaya nan da kai taka to zaka bar hanya tabbas kenan nan bautar Allah ne har ajali ya zo maka babu lokaci na banza hijr aya ta 69 kuma yace ya kawo qala ta'ala wa dhkuru sama rabbika wa tabattal ilayhi tabtila ka ambaci sunan ubangijinka ka yanke gaba daya totar ka koma ga Allah kuma na'am muzambil ai mana in kadri ilai ma'ana ka koma gaba da ka yanke kuma ka koma kuka ne Allah kun ana aikin wa qala subhanahu wa ta'ala faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara zuwa karshe ta mana mutasa duk wanda ya aikata kwatamcin zarra na alkhairi zai gani haka sharrin shi ma zai gani na na kuma kenan aiki ba shi da kadan kakkare na kadan kakkare na kadan kana samun tsira da aiki kaɗan haka hallaka mizani kaɗan sai dallika duk wanda annabi ce Allah ce duk wanda ya aikata kwatamcin zarra na alkhairi zai ga wannan sakamako haka wanda ya aikata kishiyar haka na sharri shi ma zai ga sakamakon shi nan kenan ka tsuwa gurin mutum kullum ya zamanto cikin mai neman aikin alkhairi ne ya kamata mu tsaya lokaci Allah kai mu darsan gaba insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته